أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله من قد الله تبارك وتعالى ديننا من أن اللوكتشي يومنا عشرين ده هدوغة رمضان hijiran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 15 ga watan Afril da shekara ta 2023 miladiya wanda kan karatun mun littafin Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu da yake ce masa Ruhul Adab lima hawa min hikamin wa adabin zai littafi na shirhi na lubbul lubbi muna cikin baitin da Sheikhul Islami wa Sa'adatul Anami Alhaji Ibrahim Inyas radiyallahu anhu yake cewa law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insan da dan adam ya san waye mai rahama sharrori ma za su same shi yana mai dariya yana mai farin ciki mai damuwa wanda mai lubbin lubbi yake kawo mana bayanai akan dogaro a cikin faruwa idan abu ya same ka to ka dogara da Allah sanin Allah ne zai jawo lokacin da abin ya same ka ka dogara da Allah sai ya ce mana akwai a cikin wannan at-tawakkul fi tahsil akwai taqrirat akwai abubuwa bayanan da ya kamata a lura da su ya kawo mana na farko shine at-ta'awunu wa ta'ayush wato neman taimakon juna da kuma yadda za a yi mutum ya rayu sannan na biyu shine ya ce mana yadda za ka kasance idan abu ya shigo cikin lamarinka ga abu ya faɗo maka to ya za ka yi a lokacin da yake faruwa da kai shine a karatun da ya gabata aka karanta kissar yadda sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da kuma kafiran makka bayan an je yakin uhudu an dawo sai ya zama kafiran makka suka ce inda aka haka ai to shikenan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasara duk da su suka yi nasara a yakin uhudu sai suka ce za su sake dawowa su zo su yaki annabi sallallahu alaihi wasallama to shine muka karanta bayanan da ya kamar da aka karanta da ayoyin da suka yi magana akan haka dan gaishe dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda suka fita jiya su za su fita yau wanda suka ji aka ji musu ciwo jiya su ne za su fita a karasa fita da su ba za a ce ai ku kun ji ciwo an ajiye ku sai da dauko wasu ba saboda a nuna maka ka dogara da Allah a cikin faruwa lokacin da abu ya same ka sai mai lubulub ya ce qalu zalika wasta'idu mubasharatan litadaffuqi ila ishtibaki wal qitali min jadidi man kana majruhan damma juhahu man kana qarqalla sayfahu ahaddahu man kana amruhu mutafarriqan fi nafsihi aw malihi asba amrahu jami'an wasta'idu li khudil ma'rikati bi kulli ma yamlikuna min al wasa'id yace sai aka gaya musu haka aka ce sitanadi wasu idu mubasharatan sitanadi za su fuskanci litadafuqil ishtibaki za su fita su tunkuɗe wannan abin da aka cuɗanya musu ba za su zauna ba gashi dai sun fita jiya sun yi rauni amma yanzu ma za a fita wal qitalu min jadidin za a sake yakin daga farko za a sake yaki ba fasawa za a je za a fita je yaki kafiran nan man kana majruhan damma da juha wanda ya kasance ya yi rauni to ya daure raunin nasa ya samar bandeji kuma ya zo a fita da shi a fita da shi yaƙi waman kana karkalla sai fa wanda takobin sa ya riga ya karye ne kuma a hadda wuto ya sake bega ko yayi laushi ya daina kaifi ya sake kaifa shi ya shirya ya zo a fita sannan yace man kana amruhu mutafarriqan fi nafsi aw mali aswa amruhu jami'a wanda ya kasance da lamarin sa ya warware a cikin kansa ko dukiyarsa to yanzu ka an hado masa lamarin sa gaba daya ya zo a fita ya ce wasta'iddu suka yi tanadi da kudul ma'arikati don yin fita wannan yakin bi kulli ma yamlikuna min wasa'il da dukkan abin da suke da shi na wasa'il shine tsanin da zai kai su zuwa ga yakin to a wannan wajen dai ana gaya mana cewa duk da gashi abin da ya faru da su jiya a wajen yaki amma aka dawo aka ce su sake fita yau kuma suka kulla za su fita shine alkurani ke gaya mana cewa alladhina istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum al-qarh wanda suka amsa kiran Allah da manzonsa bayan ciyoyuka sun same su gashi sun ji ciwo amma sun fita sai yace wa kana Abu Sufyan yantaziru natijatar risalati wa ma tahaddasu min Sudan yace Abu Sufyan yana sauraron amsar wasiƙar da ya aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar da fa za su tafi Madina ne ai Makka ne amma sun fasa za su dawo Madina su karasa su tunda sun yi musu rauni to za su su karasa su yana so ya yana jira ya ji menene amsa menene amsa za a bashi sannan zuciyarsa tana gaya masa karfa mutanen nan sun shirya saboda man bai gama nitsuwa ba ورجع واحد من وفد عبد قيس يقول لأبي سفيان لقد رأيتهم كالعسل المتوترة عظيمة على العقد بالثار sai mutum ɗaya ya dawo daga cikin mutanen wabdu abdu qaisin din kamar da makaranta jiya sai mutum ɗaya ya dawo daga cikin su yazo ya ce wa Abu Sufyana lalle na gansu kaman zaki ne wanda yana neman mutuwa ina ma zai ga mutuwa ya rungume ta wato yana neman wanda zai kashe dukansu sun yi riko sun shirya za su fita yaƙi saboda haka da aka ji a gaya musu aka ce ku tsori ta fa kafuran maka sun sake shirya za su zo su yaƙe ku suka ƙara jin imani ma suka ce yanzu ne ma za a yi to haka za a gaya wa Abu Sufyan wannan ولما سمع أبو سفيان ذلك أكد في العودة إلى مكة طلبا للسلامة yayin da Abu Sufyan ya ji haka sai ya sa wa ransa cewa yanzu kan za a koma gida yanzu ka a koma gida zuwa ga Makka a nemi aminci wa tawakkalu idan wal mutawakkiluna yatakizuna al asbaba sai yace sai aka dogara dogaro dai anan masu dogaro da Allah sune wanda suke rike sabuba wa yasaiduna ka akmali ma yakunu istidat sannan suke tanadi matakar tanadi wa adaku ma yakunu istidat sannan komin karancin tanadin suna yin sa duk yadda ya kasance to wannan kisan da aka ranta mana duka darasin da ake so a bamu da shi yace la ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqa shurura dhahikan insan shi dan adam da ya san waye mai rahama sharrori za su same shi bai damu ba sai aka kawo maka kissan yakin Uhud da abin da ya faru bayan yakin Uhud abin da ake so ka gane a ciki sabon annabi sallallahu alaihi wasallama bayan duk abin da aka yi sun je ba su yi nasara ba an ji musu rauni ga yadda halin ya kasance amma sai wani ya zo ya ce musu tab ai kafiran maka sun shirya za su yaƙe ku fiye da kima kai ne ka je jiya an ba ka marar daɗi a inda ka je ko an cutar da kai sai aka ce maka ai wanne cutar da kai jiya nan ma yana shiri yau ma zai zo ka ji tsoro saboda haka zai zo ya sake maka fiye da abin da aka maka jiya ai wahalar da zaka sha yau ta fita jiya ma a sake ya ankara ka fiye da na jiya to su da aka zo aka musu wannan yanayin saboda sun san waye ar-rahman sun san Allah ne mai rahama shi ne mai tsara komai sai ya ƙara musu imani wannan abu ba sai ya ƙara musu tsoro ba sai ya ƙara musu imani suka ce ai yanzu ne ma za mu shirya kuma ne sallallahu alaihi ya gwada musu cewar dogaro da Allah ake yi in za a tafi yaƙi ba dogaro da ƙarfi ba sai ya ce to wanda shi je bai je yaƙin nan ba ma shi ban da shi yau sai wanda ya je jiya kuma duk wanda suka je jiyan yawanci wani an yanke shi wani an sare shi wani an je masa ciwo wani ya aka ce to kowa ya daure ya daure ya sa bandeji a wajen ciwon nasa ya daure ciwon nasa a fita yau saboda an nuna maka cewar Allah ne ke ba da nasara ba makami ba ba lafiya ba ba karfi ba ba menene babu wannan duka sai suka shishirya wanda takobinsa ya riga ya daina kaifi ya gyara takobinsa wanda da na gaya ne ne aka ce kai duk wanda ya fita jefa shi zai fita a shirya ma a je aikan su bayan an zo kuma su kuma daman su larabawan su mutanen makka su abu safiyana sun aiko ne don su tsorata annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa saboda in suka tafi haka ba su samu tsoro a zuciya ba to ai yakin bai su nasara ba gashi sun yi nasara a zahiri amma in suka tafi ba wani tsoro to kamar ba su yi nasara ba kenan kuma su ba suna tsorace saboda suna kamar za a yi wani shiri a dawo kansu to wannan diddika abin da yasa aka wannan karatun abin da ake so ka gane shine yarda da hukuncin Allah da dogaro da Allah a cikin duka abin da zai same ka shi da abin da ake nema saboda haka ne sallallahu alaihi wasallam da aka zo a gaya masa a gaya wa al'ummarsa sahabbansa sai ya ce to ai yanzu ne ma za su fita sai aka dawo aka samu Abu Sufyan aka ce masa tab ai shirin da suka yanzu ya fi na dama sun shirya fiye da kima yanzu kan fitowa za su yi da gaske su zo su yake ku sai ya tsorita kaga abin da musulmi su yi ba kenan ai an janga musulmi don su tsorita su dogara da abin da aka faɗa sai ba su tsorita ba shi da aka zo a gama sai ya tsorita ya tsorita sai ya ce to yanzu abin da za a yi mu koma gida kawai makura mu koma gida to to anan wajen ana gaya maka cewa wanda ya dogara da Allah tabaraka wa ta'ala zai yi aiki da sabuba sababi zai yadda da sababi ya aiki da shi lokacin da aka zo ga musu wannan magana kamata yayi kawai su ce a a muka yanzu sun tsorita ba za su iya ba amma su tsorita ba suka ce ai yanzu ne ma za su fita duk daga ciwo ga rauni ga menene suka ce yanzu ma za su fita ba abin da zai hana su fita sannan suka sake tanadi mafi matukar tanadi don fuskantar wannan yakin ba su fasa yakin ba suka yi tanadi sosai to kaga a nan wajen ana gaya maka cewa sun san Allah ne zai ba su nasara amma ba su tsaya cikin haka ba to wannan shine yanayi bayani na biyu kenan a cikin takarirat da ya kawo mana da ake so cewa lokacin da abu yake samun ka ka dogara da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin lokacin da abu yake faruwa sai ya ce a takariru salis shine bayani na uku al-muhafazati ala sihhati wanda ya dogara Allah tabaraka wa ta'ala ana so ya kiyaye lafiyarsa ya kiyaye lafiyarsa karka ce idan mutane ba su san mai rahama ba da shi ya ce lawai alamul insanu war rahmanu ya kashi wa bahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahama sharori za su same shi bai damu ba karka ce to kai yanzu ka san mai rahama sanin Allah ya saka ka kai yanzu ba wani kiyaye wannan da zaka yi ko ba ka kiyaye komai ba in mutane ba san Allah ba sai ka san shi saboda haka kai ba za ka kiyaye komai ba yace ba haka ba dogaro da Allah bane wannan yanayin wannan yanayin ba dogara da Allah bane dogara da Allah shine ka kiyaye lafiyanka shine dogaro da Allah to shine da mana bayanin sa yace inna min taqarir shar'iyya allati tasbutu tilka al-madhhabiyya fi awdahi ma yakunu min surati inat al-islam bi sihhat al-insan wa afiyatin badnihi wa nafsihi inat al-fa'iqa innahu qadama li li nabiy al-bashar ma'lumatin wa mafahim تعود ثورة نفيسة في عالم الأوالم الصحية ومن أوضح ما مهد به لذلك أن, أن, أن قال النبي الإسلام صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ yace mana yana daga cikin waɗannan bayanan da shari'a ta yi a wannan wajen allaci tasduqu tilkal madhhabiyya wanda take gaskata wannan bangare wannan hanya din fi awdahi ma yakunu min surati abun da bayyana a cikin wannan fiska shine ilatul islam bi sihhatil insan musulunci yana lura da lafiyar dan adam wa afiyatu badnihi wa nafsihi da kuma lafiyar jikinsa da ransa inatun fa'iqa sannan wannan lura ne wanda ya zarce komi abun burgewa a cikin musulunci innahu qadima li nabiyil bashar lalle an gabatarwa annabin dan adam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'lumat wato ilmumuka da kuma mafahim abubuwan fahimta da yawa cewa ta uddu sauratun nafisa wanda take jawo a samu cin riba mai tsada fi alamin awalimin sahiya a cikin alam na ilmuka alamul ulumin sahiya a cikin alam na ilmuka na sha'anin lafiya wa min awdahi ma mahada bihi lidhalika yace abin da yafi bayyana wanda za a rufe wannan rufin a kansa shine an qala annabi islam sallallahu alaihi wasallam nabi annabi musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani maghbunun fihi ma kaseerun minan nas ni'imomi guda biyu yawancin mutane suna asara a cikin su as-sihhatu wal farag shine samun lafiya da kuma faraga samun lokaci to a wannan wannan takarir da muka shiga a salis din bayani na ukun nan da shi yace law ya'lamul insanu man rahmanu yalga shura zahikan insanu da dan adam ya san waye mai rahama sharori za su same shi bai damu ba sai ka ce to tunda haka ne sanin Allah ka ya kai kai yanzu wani cuta wani rashin lafiya wani menene kai ba ruwanka kawai ka dogara da Allah wani ka kiyaye ba ciwo kaza zai iya kama ka sai ka ce ha ba ya isa ciwon ya kama ni haka kawai ciwo zai kama ni ba ni ciwon zai kama ni ka yi kiyayewa duk abin da ake yi na neman lafiya ka ce ba za ka nema sai ka dogara da Allah Allah ne mai yin komi ka yi ƙarya ne to abin ƙarya ba Allah ne mai yin komi amma kuma musuluncin bai yadda da irin wannan tawakkalin ba da irin wannan dogaron musuluncin bai yadda da shi ba saboda ka shafi ya kawo ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'imomi guda biyu dan adam yana asara a cikin su kowane mutum yana asara a cikin wannan nalimomi guda biyu na dai shine as-sihha lafiya lokacin da aka baka lafiyar nan sanin Allah sai ya sa ka tashi ka yi amfani da ita don baka ita ka yi za ka karba kuwa an baka ne na wani lokaci kuma za ka karbe ta to lokacin da aka baka nan ka yi amfani da ita kafin ta wuce sai ka ce a kai ka dogara da Allah saboda haka ba abun da za ka yi da lafiyan kan nan to kaga tawakkalin bai samu ba sannan wal farag da kuma lokaci samun faraga yanzu kana da lokaci kana damu da za ka yi ayyukan ibada za ka yi aikin alkhairi za ka yi abu da yawa sai ka ce a'a ai lauya alamun insanu war rahmanu da da ne ya san mai rama ai ya san Allah ne mai yin komai shi me zai kawai zai ne ka ne waje ka zauna wani tashi mana kai ka ce a'a haba me za ka yi kai ka san Allah kawai ba sai ta komai ba to shi ma wannan faragan da aka baka shi ma lokaci ne duba ka so ka yi guda biyun duka da lafiya da lokacin da za ka yi aikin alkhairin duk ba ka sai in an ga dama za a karɓe su saboda kafin a karɓa ka yi amfani da su sanin Allah ne zai jawo ka tashi ka yi amfani da su kafin lokacin su ya wuce duk wanda hankalin sai yana gaya masa ni fa yanzu da nake nan yanda bana ciwo bana rashin lafiya na haka zan zauna ya ga kansa gaskiya kaga ya cuci kansa in ka ce wa kai kai lafiyayye ne babu abin da zai same ka ka isa lokaci ne lafiyar naka ma sannan a'a kai ai yanzu kana da lokaci in gari yawa ba abun da zaka yi daga nan har lokaci kaza har lokaci kaza ba abun da kake yi kai hankalinka a kwance kai baccin ka kai kai yadda kaga dama shi ma wannan din ala maka lokaci ya kai zai wuce saboda kar kai bari kai asaran su dan zaka dawo daga baya sai ka ce cap lokacin nake da lafiya fa da nayi kaza da nayi kaza kuma yanzu bayan da zaka ka murda kanka koma mai lafiya ba zai yi ba tun da riga wuce sai ka zaka ce lokacin nake da lokaci ba da nayi kaza da nayi kaza da nayi kaza ko ba yadda za a yi ka dawo da kanka baya ka dawo kana da lokaci saboda wannan lokacin ya riga ya wuce to saboda haka sanin Allah ne zai jawo maka in Allah ya baka lokaci aro ya baka lafiya aro sai ka amfani da su wajen neman yardan Allah da su kafin su kare وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم ننصحك ألم ننصح لك جسمك ونورك من ماء البارد yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farko abin da za a tambayi bawa ranar tashin alkiyama da cikin nimomin da aka masa za a ce masa shin ba mu baka lafiyar jikinka ba jikinka lafiya kalau ba ciwon kayi ba ciwon wuya ba ciwon baya ba ciwon kafa ba ciwon ciki ba ciwon komi shin ba mu baka lafiya jikinka lafiya kalau ba ba mu maka wannan ba kuma ba mu kosar da kai da ruwan sanyi ba ruwa mai sanyi ka sha ka ji daɗi a ranka ba shin ba mu maka wannan ba to da muka maka su me kai shine abin da zai biyo baya da aka maka su me kai aka baka lafiyar jiki jikinka lafiya kalau ba inda yake ciwo to me kai da wannan lafiyar da aka baka sannan aka samu ka jin daɗi shi da aka ce wani warriyarka min almayil ba da tsin kenan aka samu ka jin daɗi a cikin abin da zai shiga cikin cikinka abin da zaka sha ko abin da zaka ci sai ka ji daɗin sa abincin cinka ko abincin shanka shi ma ai lokaci ne akwai lokacin da za a zo a tara abin da ake cin kaci sai ka ji ba ka jin daɗin sa ko ka sha ka ji ba ka jin daɗin sa to mi kai da wannan lokacin kar ka ce a kai ka dogara da Allah da mun ba kai komai da su ba abin da Allah ya kawai shi ne a kaga ba haka bane saboda haka zaka tashi kai iya kokarin ka irin waɗannan lokuta kar ka bari su wuce jikin nan kana ganin sa kullun canjawa yake jikin naka da kana dan karamin ka ana tafi ana tafi kayan ka na kana karami sai su maka kana sai an sa maka wasu kuma a haka haka kullun jikin yana canjawa kai kuma kana zaune baka canja komai ba kullun jikin canjawa yake kullu gari ya waye jikin yana canjawa kai kuma kana zaune baka canja komai ba ka ce ka dogara da Allah a ai ba haka bane yanda jikin ya canja kai ma kana canjawa a haka a haka har ya kare inda dole sa zai kare wata rana to kai mori wannan jikin kafin ya kare sai ya ce fandilaka min hahuna awalan hirsul islam hirsul islam al ummati ala nadafati tahrisan baligan حتى ما تد- ما تبدأ به كتب الشريعة في الإسلام من أبواب المسائل التي تدارسها هو الباب الطهارة وهي النظافة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أي نصفه وهو حديث صحيح رواه مسلم في الطهارة ولعل من هذا الحديث شاعت بين المسلمين هذه الحكمة التي ينطلق بها قاصتهم وعمتهم ولا يعرف لها مثيل عند غيرهم وهي النظافة من الإيمان sai ce to a cikin wannan maganar da aka kawo da aka ce sanin Allah tabaraka wa ta'ala zai saka kiyaye lafiyanka da shi yace la ya'lamu insanu war rahmanu yarqashu wa dhahikan insanu da da adam ya san waye mai rahama sharori za su same shi mai damu ba sai yace to sanin mai rahaman nan zai jawo ka kiyaye lafiyarka sanin Allah ne zai jawo ka kiyaye lafiya sai ka wadannan hadisan sai yace to anan zaka fitar da abubuwa kamar haka na ɗaya shine hirsul islamil ummati ala nazafati musulunci yana kwadaitar da al'umma su tsaya akan tsafta ta harisan baligan kwadaitarwa mafi kaiwa iyaka hatta in hatta inna ma tabda bi har ma ya kasance abin da ake farawa da shi kutubu shari'a littafin shari'a musulunci abin da suke farawa da shi a cikin musulunci min abwabil min al abu min abwabi masalin tudarisuha huwa babu tahara daga cikin matsalolin da ake karantawa matsalan da ake ake farawa da shi shine na tsarki wahiyar nazafa tsarkin na kuma shine tsafta kenan warqalan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lalle annabi adam sallallahu alaihi wasallam gare shi yace at-tuhuru shatul iman lalle tsarki shine rabin imani ai nisfuhu ai rabin sa kenan wai hadisin sahihi yace wannan huwa hadisin sahihi wannan hadisi ne mai inganci rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi fi tsaharta a cikin tsarki wal'alla min hadha hadith sha'ad bainal muslimin yace saboda wannan hadisin ne ma watakila ya watsa tsakanin musulmai hadhihi hikima wannan hikima allati yantiqu biha khassati mu'ammati wanda mafi ya kebantattun su da gamagarin su suke fadanta wala arifu laha masilun inda garihim kuma babu kwatankwacinta a wajen wani su wahiya ita ce annazafatu min al-iman tsafta yana daga cikin imani wannan shine abu na ɗaya da ya lura ciki kaga nan wajen da shi yace maka la ya'lamu insanu war rahman yalqashu da dhahikan insanu da rana ya san wai mirama shiru ya same shi bai damu ba to dogaro da Allah nan shi zai jawo kai kwadayin samun tsafta ka zama mai tsafta sanin Allah ne zai ja maka haka karka ce a ai mutane ba san Allah ba kai ka san shi Allah ne mai komi kai ƙarya ne ba kai ƙarya ba ka faɗi gaskiya tashi mana wane ka tsaftace jikinka sai ka ce a kai ba za ka yi ba kai ba za ka yi ba to rashin sanin Allah kenan ya same ka in ka san Allah to nan ne ma za ka tsaftace kanka ba za ka zauna cikin datti ba ba za ka zauna cikin najasa ba dole za ka tsaftace kanka ce wata shi ya sa ma a musulunci aka ce maka abu na farko da in ka duba littafan musulunci abin da suke farawa da shi shine magana akan tsarki tsarki mutum ya tsarkake kansa yace annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace tsarki shine rabin imani saboda haka yace suka gama wata magana ta yada tsakanin musulmai wanda har ana daukan ta kamar hadisi ne tana cewa annazafatu min iman tsarki yana daga cikin imani to kar ka zama arifi masanin Allah kace ai kai yanzu sanin Allah ya kai ka makura kai yanzu ka daina tsafta ma to sanin Allah bai samu ba kenan dan da ka san Allah tabaraka ta'ala to zaka zama mai tsafta ne ba mai datti ba ba mai datti ba to saboda haka abin da wasu ƴan uwa suke suna tsammani sanin Allah ne wannan ba sanin Allah bane shirme ne ka bar gashi a kanka cafur cafur ya kai ina rai ba za ka gyara shi ba ka bar farce a hannunka yayi zara zara wataƙila ko wanka ba ka yi ka nemi wani babban riga da rawani da menene ka sassa a jikinka ka zama mummuna dai in an ganka ba ba kyan gani ana taba ka ce a wannan arifi kenan arifi da wannan ya san Allah kenan a'a in ka san Allah tabaraka wa ta'ala ashe za ka yi rabin imani ne shi ne tsafta za ka zama mai tsafta amma ba za ka ce wai saboda ka san Allah za ka zama kazami ba bayan da za a yi saboda sanin Allah ka zama kazami sai dai ka zama mai kiyaye tsafta mai kiyaye lafiyar jikinka saboda ai ko wani za ka je ka gani ba za ka je masa datti ba da dauda ba sai Allah Allah ne kana ganawa da shi a cikin kominka amma kuma kana cikin tsafta kana cikin datti to kaga bai zauna daidai ba saboda haka sharadi ne da ake so mutum in dai arifi ne masanin Allah ne za a ganshi a cikin tsafta yake kowane lokaci shi yasa bayin Allah na gari ba sa zama da kazanta ba sa zama da kazanta kuma za ka suna kwalliya suna son ya kaya mai kyau a jikinsu ba zama suke cikin kazanta ba kaga ai yanzu in ka dauka ka duba shekul islam da sa'atul anami da muke karanta muke karanta baitukan sannan shehu ibrahim radiyallahu anhu za ga kullun a cikin tsafta yake yana sanya kaya masu kyau yana tsafta akwai a ƙarshen zamanin mu nan daga nan har a tashi a tashi kiyama za a samu musani Allah irin shehu ne ai babu amma ka taba ganin shehu ya tara gashi a kansa ya bar farcensa ya yi zara zara shehu ibrahim da ka taba gani a cikin hotunan da ake nuna maka ko bidiyon sa misali ko ya sanya kaya ga su sun yi datti sun yi kaka kaka ka taba gani yayi wannan kada shehu bai wannan ba to ashe neman kusanci da Allah ana so ka zama mai tsafta ce kar ka zama kazami duk wanda yace maka shehu ibrahim kenan amma kazami ne to ƙarya ke ba shehu ibrahim bane shehu ibrahim ba kazami bane ko shaunan muka duba zaka ga ba kazamai bane su to sani Allah ne zai ja maka zama mai tsafta amma in baka san Allah ba ka rinka zama cikin kazanta wani banza ma yanzu zaka je ka gana da shi kai rigan nan fa bai dace ba ina canja ko ba ka ba sai ka je ka ce zaka canja to kai da kake gana da Allah a cikin kowane yanayinka sai kana zama masa da kazanta kaga ba za ka zama da kazanta ba in dai kana shudin Allah a cikin komin kan nan yadda aka faɗa kana gana da Allah a cikin komi to ba za ka zauna da kazanta ba kuma in ka zauna da kazanta to ka fito kenan ka fito daga inda ake neman ka ka dawo wani wurin da ba nan ba sannan yace ne yanayi na biyu da ake so wanda ya san Allah ya kasance ya zama haka shine wa harriz mimma yuzin nas fi sihatihim aw yulusi bi'atihim fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ittaqu mala'in salat al-baraz fi al-mawarid wa qari'atu at-tariq wa dhill لا يغتسل أحدهم في الماء الدائم وهو جنوب من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنته yace yanayi na biyu da wanda ya san Allah ake so yayi shine ya kiyaye daga abin da zai cutar da mutane a cikin lafiyarsu ko kuma zai bata yanayin bi'ansu inda suke rayuwa wanda ya san Allah ba zai wannan ba ba zai cutar da jama'a a cikin lafiyarsu ba sannan ba zai bata wajen da ake zaune ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye wajen tsinuwa guda uku albaraz fil mawaris mutum ya je shi ya samu inda ruwa ke gangarawa sai ya bayan gari yau wanda san Allah ba zai gano wa gari ya tsari ko kuma tsakiyar hanya ya je bayan gari a wajen wa zilli ko inuwa ya je bayan gari a wajen kaga wannan cutar da mutane ne masani Allah kuma an riga an gaya masa ba za ka yarda ma wani ya cutar da bawanka ba kai ma balle Allah tabaraka ta'ala ka cutar da bawansa saboda kan san Allah ba zai cutar da jama'a ya je shi yana yin bayan gari a wajen da ruwa ke gangarawa ko akan hanya ko kuma a inuwa ba sannan ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yattasil ahadukum fil ma'i da'im kar dayan ku yayi wanka a cikin ruwan da yake zaunin ne wa hujunubu kuma alhali yana da janaba ruwa ne zaunin ne baya gudu in ka san Allah tabaraka ta'ala ba zai cutar da jama'a wannan in ka ji kai wanka cikin wani zo dauka shafa ka ka cuce shi to saboda haka ba za ka yi wanka irin wannan wajen ba sannan sai ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya cutar da mutane akan hanyar su hanyar wucewa ne sai ka je kai bayan gari akan hanya ko kai wani abu ne mummuna wanda mutane su saka to ya waje mutane su la'anci mutumin da ya zama haka wanda ya zama haka mutane za su lance shi duk wanda ya zo kawo kana tafiya sai ka taka bayan gari wani kana daga zaka ce kai wanda ya kaza nan lafi ne wala haka zaka wala saboda ya cutar da kai to sanin Allah zai saka kiyaye wannan ba za ka cutar da mutane ba ko kaɗan ba wanda za ka cutar da shi ba za ka cutar da su ba irin wannan cutarwa na zahirin ba ba za ka balle kuma na baɗi ne na zahirin nan ma ba za ka cutar da kowa ba a fili ma amma kai ne a angonku babu arifi kamar ka amma duka ta kura wa jama'a ango an ce masani Allah ne wani wani ya san Allah amma ko du ka tsaya akan su kana dabun su to wanda ya san Allah ba zai wannan sai ce wai tabatu ila zalika aqul inna al-islam shari'a asbab al-ihtiyad min kulli ma yajlibu al-adha aw yadurru bil anfus wal abdan bal amrun bal amara bi zalika amran فقال صلى الله عليه وسلم غط الإناء وأوكأ السقاء وأغلق الأبواب وأطفئ السراج فإن الشيطان لا يهل السقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء yace lura da jingina da abin nan da aka kawo musulunci ya farar da sabuba wanda suke kewaye wannan abubuwa na cewar mutum ba zai jawo abin da zai cutar da jama'a ba na kazanta ko kuma abin da zai cutar da rayukan mutane ba ko abin da zai cutar da jikinsu ba duk ba zai wannan ba yace kai al'amari ne wanda musulunci ya umarni da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gattul ina ku rufe kwanukanku ko kuma kwaran ƙwaryanku saboda kada datti ya shiga ciki kaga musulunci ya umarni da wannan sannan alayhi salatu wasallam ya ce ku ku rufe bakin abin da kuke shan ruwa da shi ko kofi ne ko menene in ka sha karka bar shi a bude kaga musulunci yana koyar da tsafta ba karka bar abun a bude haka kawai sannan wa aglaqul abwab ku rufe kofa idan dare yayi zaka kwanta to ka rufe kofa karka bar shi a bude sannan wa asyu siraj ka kashe fitilla da yake cikin daki da zaka kwanta ka kashe fitilla karka bar haske a kanka fa inna shaytana la yahillu saqa shi shaydan ba zai iya fadawa kan ruwan da aka rufe shi ba in an rufe ruwa an aje ba zai iya ba zai iya budewa ya ya bata ruwan ba ba zai wannan ba sannan ba zai iya bude kofa ba wala yaftahu baban ba zai iya bude kofa ba sannan wala yashubu ina sannan ba zai iya bude kwano ba ko ƙwaryar da aka rufe ta ba duk ba zai iya budewa ba to kaga waɗannan abubuwan an kawo ya kawo wannan hadisin ne saboda ya gwada maka cewa musulunci fa ya san da tsafta ana so mutum ya zama mai tsafta a cikin musulunci balle kai da ka san Allah tabaraka wa ta'ala kai da ake magana da kai zaka ce la ya'lamu insanu war rahmanu ya kashu wa tahikal insan da dan ya san mai rahama sanin Allah nan zai jawo maka ko kusa da waɗannan abubuwa da aka faɗa na na muni dai ba za ka yi ba sai dai kyawawan abubuwa su za ka yi zaka zaka na kwatanta tsafta kenan a cikin lamarin ka duka وإلى جانب هذا النهي الإسراف في الطعام والشراب كشف الإضرار بالبدن إلى جوار أضرار أخرى فقال تبارك وتعالى يا بني آدم كزي زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين yace a bangaren nan za mu gane cewar musulunci ya yi hani da albozaranci fi ta'ami a cikin cin abinci wa sharabi wajen sha kashiyatul idrar bil badan saboda tsoron karka cutar da jikinka ila jawari adrarin ukra kuma kar ya jawo maka wasu wato ciyayyukan na daban faqala tabaraka ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ya bani adama ya ku yayan adamu ku zuzi na takum inna kullu masjid ku rike wato zinar ku kawar ku a cikin kowane masallaci wa kulu washrabu ku ci ku sha wala tusrifu kar ku ketare iyaka inna la yuhibbul musrifin lalle Allah baya son masu ƙetare iyaka to kamar yadda muka faɗa ɗazu musulunci bai yarda da ka zama ka ƙasƙantar da kanka ba karka ce sanin Allah ya jawo ka zama mahaukaci a cikin mutane babu ba haka bane kai ne ma mai hankali da kafi kowa hankali saboda sanin Allah nan da kai saboda haka amma ku ba a yarda da kai albozaranci ba a wajen cinka ko shanka shi yasa musulunci yace ya bani adamu ku dubi na takum inda kulli masjid ya ku yan adamu ku rike kawanku a cikin kowane a kowane masallaci wato ma'ana ku kawata kanku da wajen ibadar ku kar ku bashi da da da da kazanta sannan ku ci ku sha ku ci ku sha sannan kar ku yi kar ku ketare iyaka kar ku yi albozaranci Allah ba ya son masu albozaranci saboda haka kar ka ga Allah ya buɗa maka ka ce ai shikenan yanzu kan ma yanzu ne ma za a yi ka saka kaya wanda ka san ba matsayin ka bane ko ka ci abincin da ka san ba matsayin ka bane ka wuce inda ake so ka tsaya a wurin ba haka bane hakan ko ba wai yana ka ci bane zaka ci zaka sha zaka sa a jikin ka amma ka yi dandadai kar ka yi albozaranci wani a wajen sun aka ce faila sai ce ai faila kan a ci a sha kawai shine faila kawai a zuba abinci ba iyaka da namomi da ne sai an ci an yi nar an a kashe kuɗi a yi waye kawai na shine faila faila kenan ai la haula wala quwwata illa to haka ne faila ne amma kuma abin da ake so ka gane shine karka ya rubuta zaranci a ciki shi dan faila yana yin abu ne yadda ya kamata saboda mun shi ya riga ya addu'a ya ce Allah ka sanya almajirai na duk abin da za ka ba su ya zauna a hannunsu kare shiga zuciyarsu saboda ka in ka samu arifi masanin Allah ba wani abu da za ka ba shi ya zauna a cikin rayinsa ya rike shi ya zai yana tunanin to yanzu kuɗaɗen nan bari na samu ne kaza yau gobe zai a shi ba zai kana ba shi ne dama ya san ba Allah ne ba shi saboda ka zai ɗauka ya bayar ba za su shiga zuciyarsa ba sannan kuma ba zai albozaranci da su ba abin da ya dace zai yi to sani Allah ne zai ja maka wannan in baka san Allah ba sai ka samu sai ka ta albozaranci kai abin da bai dace ba a ce me kai me kai da kuɗaɗen kai ma ka san me kai da su ba ka kashe su a banza kenan sannan kuma sani Allah zai ja maka ba za ka yi koro ba kuma ka ki ka yi shi yasa wani wajen Allah tabaraka wataala yake wala taj'al yadaka maglulatan la unuqika wala tasudha kullal basti kar ka sanya hannunka ka hada shi da wuyanka ka kame haka wane kawo mana zan kawo dai kana ka ga kawo ko sannan wala tasudha kullal basti kar ka bude hannun kuma haka gaba daya kawai ka ta zubarwa kar ka nade kar ka bude da yawa amma wanda ya san Allah da kyau to shi da ba zai nade ba ba magana nadewa wajen sa kana bashi yadda ka san indar ruwan ake cewa komai ne ana ba kana bayarwa kana bashi zai miƙa ba zai jira komai ba ya san Allah ne zai kawo gobe ta ma wannan mukami ne shi ba ba kowa zai hau kansa ba kaga irin mukamin su Abu Zar al-Ghifari kenan radiyallahu anhu shi Abu Zar al-Ghifari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa suka yi shi da Annabi kaga wannan fa ana gwada maka Annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ko waɗannan mutane da yake zama da su yace Abu Zar kai yanzu Abu Zar ka je ka amma kar ka kwana da kuɗi kuɗi ne kana kwana da shi shi yadda suka yi da annabi kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk abun da ya samu zai kashe shi a ranar duka ba zai aje ko naira ba zai kashe ha Abu Zarri a cikin zaman ne sallallahu alaihi wasallam ya fi manyan sabbai ne ai bai fi su ba amma ba nasu bane yanayin ba halin su bane saboda haka ba ga musu ba sai shi aka gaya masa a zamanin sai na Abubakar ya zo ya gaisuwa bayan fata ne sallallahu alaihi wasallam sai na Abubakar ce to Abu Zarri ne eh to shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani abu zai same ka rasa dai ba a zamanin zai same ka ya ce amin amin ya tafi zamanin sai na umar ma haka a zamanin sai na usmanu ya zo ya aika ya ce ai abu zarri ne ya zo kashi da zaka sai na usmanu ya ce to in ya gana ma ya shigo ya shigo ce kai ne kake karewa annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne kake karewa annabi kake faɗan abun da bai gaya wa abubakar bai gaya wa umar ba sai ce a yakan bana masa ƙarya ibn yi ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sha ka ce annabi ya ce karka kwana da kuɗi kai yanzu ka fi abubakar ne ka fi umar ba ga musu ba kai za ga ya shi ne ba ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to je ka sai na so na mai kuma dukiya ne kuma shi ba ce masa kare kwana da kuɗi ba saboda ka gane a hawalu ne kowa da halinsa kowa ana duba yadda yake ne a ajiye shi a ciki shikenan sai ya aika ya ce a ɗauki buhun kuɗi a kai wa Abu Zarri a ce masa gashi illa asar ta ya koma a ce wallahi mantawa aka yi ba wajen sa za a kawo ba aka ɗauki buhun kuɗi a kai maza wanda ya kayi da la'asar yaro aka kira ka ce kuma ka ce ka je ka ce masa ya ruwa maka asiri kayi kayi mantuwa ba wurin sa za ka kayi ba da la'asar ko sai ya koma ya ce kamin rayu wallahi ba wajen ka aka ce ka kuɗin nan ba ya ce ai yaro ba na kwana da kuɗi ai babu sun ƙare ka je gobe Allah zai kawo ka je gobe Allah zai kawo zai baka gobe ka zo karba to bawan Allah masani Allah yana kawo wannan wuri yana kawo wannan wajen da muke faɗa yanzu Allah yana bashi zai miƙa in ka zo da bukatar ka je je ka dawo je ka dawo kuma in ka je ka dawo sai Allah kawo sai ya bayar to sani Allah ne zai jawo kai irin wannan amma ba za ka yi albozaranci ba har a cikin hakan duk bukatun da zaka yi da kuɗin ko da dukiyar ba albazaranci zaka ba abin da ya dace zaka yi sannan yace wa qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi israfin wala mikila annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ci ku sha sannan ku bada sadaka sannan kar ku ku sanya a jikin ku min ghairi israfin ba tare da ƙetare iyaka ba wala mikila kuma ba da girman kai ba saboda kaka ce kai ka san Allah saboda ka ba za ka ci ba sani Allah nan ya ja maka ka daina ci duk wani abu mai daɗi ba za ka ci ba za ka ci duk wani abu sha mai daɗi ba za ka sha ba a za ka sha ka ba da sadaka ka ce a kai ba za ka yi ba da sadakan nan yanzu abun kai ma sai sheka kai ma kana bukatan ƙari kai ma kaza kaza kaza a za ka yi sannan ba za ka sanya a jikinka ba za ka sanya ka sa kaya iri kaza mana a a taɓe ni yanzu ina zan saka kaya iri kaza ai sai dai suwa ne ai wannan ma an yi ko wannan yanayin shi ma an yi shaɗa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo aka kawo riga aka masa riga sai ba sai na mu da ce hingo sai na mu da ka bi riga sai ya saka ta sai gan shi da ita ce kai rigan ka saka shi ai wanda yake da rabuwa lahira ba zai sa wannan rigar ba sai na mura to ya rasulullah kuma ka bani ya ce to baka da wannan uwa na baka ba za ka yi kawa ba a sai da ka wai kaga a wannan a hawal ne shi yasa dan dan kungiya yake shan wahala shi baya gane annabi sallallahu alaihi wasallam wahala yake sha kawai baya gane abu hali ne a hawal ne kawai wannan ga halin da za a yi yanzu daga baya za a canja za a koma iri kaza to kai ma rayuwarka haka za ta zama saboda a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya bar sai na umar ya sa riga to ga sai riguna za a nari in an sa wannan rigar sai ya ce a'a shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aka nan wa maka kai ga maza wannan amma kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati sai da ya sa kayan da kudin su in aka auna ya ya ninninka wannan rigar da aka ce sai da umar ya saka ba imani nan kaza a can an yi anan kuma an zo an yi wani ne to shi ne ake so ka gane ko a kowane abu yana da lokacinsa da za ka yi shi sanin Allah shi zai jawo haka in ka san Allah zai jawo ka sanya kaya yanzu ne eh yanzu lokacin da ya dace da ka sanya kaya iri kaza sai ka sanya yanzu bai dace ka sanya ba ka san halin da kake ciki to ba za ka saba sanin Allah shi zai ja maka wannan amma in baka san Allah ba sai ka dauko na can din ka dawo da shi nan nan nan ne ka mata shi can ka kwaba lamari kenan sannan a cikin wannan duka ba za ka yi albozaranci ba sannan ba za ka girman kai ba wanda yasa Allah tabaraka wa ta'ala yana girman kai ma wajensa ba za a samu girman kai a wajensa ba ko kada wannan shine kiyaye a cikin kiyaye lafiyanka da za ka yi ka zama haka ko kuma tsaftar da za ka yi sannan sai yace asalis na uku shine min albabi almuhafazati ala sihha yana daga cikin wannan babin da har yanzu da shau yace da ka san Allah zaka sharri zai same ka baka damu ba to ka kiyaye lafiyanka lafiyan ka kiyaye ta karka ce ai kai ka san Allah ba ruwanka da wani kiyaye lafiya zaka kiyaye lafiyanka an wuri al-islam bi tibbi wa tadawi sawan kana tibban ilajiyan aw waqi'iyan wa in kanat al-inatu bil waqi'i akthar lima huwa ma'lum anna dirham al-wiqayati khairu min qitar al-ilaj yace lalle musulunci ya lura da cewa dole mutum ya nemi magani maganin nan na likitanci ne ko kuma abin da ya bijiro masa ne na rashin lafiya na kiyayewa ne ya ce in maganin nan ya kasance na kiyayewa ne to abin da aka sani shine dirhami ɗaya da za ka samu na kiyayewa ya fi maka kuɗi mai yawa na magani wannan wata karin magana ne da ake masiri ne da ake wani matsal ne gwanda a ce ka kashe dirhami ɗaya ka kiyaye akan ka kashe kuɗaɗe masu yawa ka sai magani ko saboda ka za ka kiyaye kiyayewan za ka yi kada ce a sanya Allah ja ba za ka kiyaye ba a za ka kiyaye iya rijin gurgurinka ya ce wa ƙarfafa fi ɗibbil ilaji nususun shari'a kasira min bainiha ya ce lallai nasosi da yawa sun yi magana akan neman magani daga ciki kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi da ran ta gare shi ya ce tadawu ibadallah fa inna allah ta'ala lam yadda da'an illa wa da lahu dawa'an gara za'il wahid alharam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku bayan Allah ku nemi magani ka gani sanin Allah ba zai jawo ka nemi magani ba yace fa inna Allah ta'ala lam yadda da'a lalle Allah madaukakin sarki bai saukar da wani cuta ba illa wa da'a lahu dawa'an har sai ya saukar masa da maganin sa gara za'il wahid amma ku ce guda daya da bashi da magani yace alharam shine tsufa in ka tsufa ba za ka sha maganin da zaka koma yaro ba kariya ka gama kenan sanani sallallahu alaihi ya ce ta dawo bi albanil bakari fa inni arju an yaj'al Allah fiha shafa'an fa inna ta'kulu min kulli shajar annabi sallallahu alaihi ya ce ku nemi magani da nonon saniya ina roƙon Allah ya sanya ina wato ina rajayi ina tsammanin cewa Allah ya sanya a cikin nonon saniyan nan akwai akwai waraka saboda ita tana ci ne daga cikin kowace bishiya ita saniya za ta ci kowace bishiya wato tsirrai kenan ake nufi kaga wannan ma yana nuna a nemi magani inna la ja'ala li kulli da'in dawa fatadawa la tadawu bil haram annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah ya sanya wa dukkan ciwo magani saboda ku nemi magani amma kar ku nemi magani da haram za ku nemi magani ku nemi magani cikin halal to wannan da yana gaya maka cewa ashe zaka kiyaye lafiyanka zaka nemi magani in baka da lafiya kar ka ce ai kai ka san Allah sani Allah nan ya jawo ba sai ka nemi magani ba ba sai ka kiyaye ba ba sai ka yi kaza kaza ba a duk zaka yi zaka nemi magani zaka kiyaye duk zaka yi wannan sannan sai ya kawo mana kuma har yanzu dai a ciki ya ƙara bayani akan kiyaye yanda za ka kiyaye yadda za ka kiyaye ta wani hanyoyi za ka bi ka kiyaye ka samu lafiya to insha Allah idan muka sake zama za mu karanta mu ji karka ce kai sanin Allah ya jawo ba sai kai waɗannan abubuwan ba da sanin Allah amma za ka yi su da shi yace la ya'lamu al-insanu ma rahmanu da bashiru bahi da insanu da dan adam ne ya san waye mai rahama sharrori za su same shi bai damu ba amma wannan ba zai hana shi ya kiyaye cikin lafiyarsa ba abin da muka tanda dai Allah ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah gafarta mana a lokacin ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gane abin da shi yake so mu gane a cikin waɗannan baituka masu albarka a lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mu daga wannan sharri da wasu bayin Allah suka dauko a cikin al'umma lalle wannan abu ba karamin sharri bane duk wanda zai taba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai kwana lafiya wallahi ba zai kwana lafiya ba zai shiga fitinar da bai santa ba har a maida annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abun wasa a maida shi wasa a zo a duba halran annabi sallallahu alaihi wasallam ana faɗan maganganu kuma mutane suna ji ba a damu ba to masifar da za a fada ciki tana da yawa in aka bar wannan abun ya ci gaba saboda haka muna roƙon Allah ya tsayar mana da wannan abu wanda suke wannan abun Allah ya shirye su in masu shiruwa ne in ba masu shiruwa bane Allah ya magane su da duk musuluncin da zaka yi duk imanin da zaka yi in dai zaka na taba darajar Annabi sallallahu alaihi wasallam to aikin banza kake yi aikin banza kake yi to ku da kuke zaune da su kuna jin su suna yin ma kuma ba za ku tsira ba saboda idan Allah ya tashi kawo abunsa ba zai waye kai ce kai banda kai ba kai baka shiga ba duka za a hada ku kai to saboda haka Allah ya kiyaye mu daga wannan sharri muna roƙon Allah ya mana maganin waɗannan mutane masu mummunan tunani akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke rena matsayinsa Allah ya mana maganin su albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana saukin wannan abu idan masu shiriwa ne Allah ya shirye su in ba za su shiru ba Allah ya mana maganin su albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa muna cikin wanda za a yanta wannan wata mai albarka lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kowa da bukatarsa Allah ya biya mana lokacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da mujizarsa lokacin shi tijani da karamar sa lokacin shi Ibrahim da faidarsa lokacin alquran da ayi sallallahu alaihi wasallam الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق خاتم لما سبق الناس الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين